بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين za mu ci gaba da karatunmu na daura da muke a nahau alwajiz fi nahwi wa sarf a haila muna cikin naibul fa'il kamar da nace za mu dan dawo kadan wajen halatu naibul fa'il wannan fa'idar muka bayar fa'idan haka haka take amma dai yanda muka sanya ta ba haka ya kamata ya zama ba saboda zan a gulguje zan ƙara karantawa inda akwai abin bi na na'ura ka bayan ɗauka sai ku bi ku fara ɗauka sai dai kuma da musashi da yake kawon baya gurku da masha Allah ko da ma mutum bai samu ba zai iya shiga na telegram sai ya same shi a to da larabci dai muka yi bari mu ƙara fara da larabci وقته الذي نقوله أن اسم أن اسم المصدر أو المصدر اسم دال على على مطلق الحدث بدون تعلقه بزمن معين وهو أصل المشتقات ولا يسند إليه فعل أو خبر فعند التعويل قد يكون هو المبتدأ والفاعل كقولنا العلم نافع المصدر مسند إليه وكذلك نفع العلم فإن الفارق بين اسم المصدر والمصدر أن المصدر هو أصل المشتقات أما اسم المصدر فإنه يدل على الحدث وليس هو أصل المشتق بل هو اسمه والمصدر هو الحدث وهو أصل المشتق هذا هو الفارق بينهما abinda muke cewa shine shi almasdar baya zuwa zuwa ce mishi a zuwa ce shine za a danganta mishi aiki ko kuma labari khabar khabar ba a danganta mishi labari ko kuma fi'ili ko kuma labarin mubtada da dama shi asali shine ai mawdu'in mawdu'in magana da shi almasdar ka ce al-ilmu al-kitabu aka shi zaka bada labari in mubtada ne in kuma in kuma wato kace alkitabu a matsayin shi wani aiki in ka ce arratulu a matsayin shi ya zo dan haka shi ne zai aikin to la yasa da ilai ba kuma zai kuma daga baka yi mishi isnadin fi'ili ko kuma ko kuma ko kuma khabar ba saboda in a wajen ta'wili in za ka ji abin ai shi sai dai zama mubtada fa inna qad yakunu huwa al-mubtada wa qad yakunu huwa al-fi'l huwa al-fa'il to kuma kaifa yakunu al-mubtada khabaran هذا لا يصلح وكيف يكون الفاعل فعلا هذا لا يصلح بريد الله saboda in ka ce al'ilmu nafi'un yanzu al'ilmu shine ai basar ko ai ba shi ba kuma ka danganta maka ce shine khabar shine khabar ba zai yi ba kamar ka ce nafa al'ilmu al'ilmu shine fa'ili ba ka yi wakace al'ilmu shine shine shine fi'ila dan nafa ba zai yi ba muka ce kuma bambanci tsakanin al-masdar da ismul masdar al-ismul masdar da masdar kilahuma yadullani ala al-hadath kilahuma yadullani ala al-hadath مطلق الحدث وأما الفارق شيني شي المصدر هو أصل المشتقات شيكما اسم المصدر هو اسم للمصدر هو اسم للمصدر هذا هو لب الفارق بينكما so wannan fa'ida ce kawai muka faɗa insha Allah muka ce kamar a'ta yu'ti aba'an wannan mazdari a'ta yu'ti i'ta'an wannan shine mazdarin sa tun daga fi'il na a'ta af'ala to kaga masdari zama if'al kenan ya ifa afa kuma shine masdar wani lokaci ana iya samu sun san haɗi amma dai ana kuma samu suna bambantawa da kamar akarama yukrimu ikraman ikraman masdar alkaram kuma shine ismul masdar to ire-iren wannan suna da yawa ina ganin wannan shine abin da muka faɗa shi kuma wannan abin da muka faɗa na wa'in ta'adil kula adil la yu'khadh minha wannan abin da muka faɗa game da shi wannan matsalar ba su da alaka kawai na samu intiqalu zihni ne to sai halatu na'ibil fa'il hali da na'ibil fa'il kan samu kansa yace akwai isman sarihan zamu dan maimaita a gurguje na hau suriqa almal wani a bayyane yake in yazo a kaudin suna sarihi a bayyane a fayyace bamiran muttasil zai iya zama bamiri ne muttasil shine kamar suritu wannan tu din shine na'ibu na'ibu abu na kamar ka ce surra surra muhammadan ne to muhammadin da yazo shi yana bada labari sai ce suritu suritu fin nusa an ji da ni daɗi kamar da na faɗa muku da surra da kwasu fi'ilai wanda su sun yi lazimati bina ilil majhul surra na ciki ugrima yana ciki humma na alhumma yana ciki ba ka cewa abin nan kaji kayi rashin lafiya sai dai an je an sa na rashin lafiya su alarabawa kenan wataƙila bari za mu tattauna kan wanda zan kawo muku rabuwa insha Allah sai bamiran mustatiran nahaw albabu futih bamiri mustatir kamar ba ce wato kofan an bude ta wannan futiha kaga bamiri ne mustatir shi futiha ai huwa huwa alladhi ya'ud lil bab wannan huwa alladhi al'a'id ila al bab shine shine wato naibul fa'il ana wannan muna yi muna maimaitawa ne wanda bai gane ba wanda wani bai zo a ranar ba sai bayani amma wannan maimaitawa ne dan muna da sa'ar ga an yi kan ba ta lokaci nazaran mu'awwalan nahwu ulima annaka musafir ai ulima bi safarika to wannan inda ba abun nan ba wani lokaci na ce ku rika lura don ko gana tsallake ta wani lafazi ko amin an kar da ni saboda wani lokaci tsallake wa sai ga ya jawo abu lokacin sai ta'ala nu'min sa'a ai ni ban lura da wannan qila din ba ban lura da wannan shi qila din ba kusan qil lafazin alqawl alqawl idan ya zo to jujjuna ta zo gaban sa la takunu ma ba'dahu illa jumla inde maqul qawl inde inde abinda aka faɗa ne a gaba to zai zama jumla da shi sha za ku ga ma aka cewa duk inna duk inna ta go bayan qala ta dole ta zama ta zama makrutul hamza saboda sabuwar jumla ce wa qala inna allaha ghafurur rahim ba aka ce wa qala anna allaha ghafurur rahim in ce wa qala saboda inna allaha ghafurur inna maqulul qawl an fahimta to shi ma idan yazo bina'il lil majhul aka ce qila to sai dai zama qila inna allaha ghafurur rahim an fahimta to kaga jumla ce ke zuwa to ne ce qila ta'alu nu'min sa'a nan qila ta'alu nu'min sa'a wannan duka fi'ili wannan ta'alu ismu fi'il amri nan nu'min fi'il mudari sa'atan kuma wannan maf'ulun bihin sa dukkan shi shine zaka hada kace shine fi mahalli raf'i wannan wa yake na'ib al-fa'i qila dukhul al-janna kaga shi ma dukhul al-janna yana shine fi mahalli raf'i na'ib al-fa'i qila innaka mujtahid kaga innaka mujtahid wannan mubtada wannan wannan khabar duka sai ya zama shine fi mahalli saboda ka jumla tana iya zama ko jumla fi'liya ko jumla ismiya ba'da maqul qawl fa innahu yu'rab ala annahu halla mahall na'ib al-fa'il sai jar wa majrur rahu qubida ala al-lissi wannan qubida ala al-lissi din mun yi shi sai zarf kamar sima yawmul khamis a الظرف الظرف إلي بيه أكو الظرف المتصرف أكو الظرف غير متصرف لما وذاك لما تقول ده شيء كده akwai in na gaba zan san karkata sar kowa ya gani kaga azzarf ana gane ko in ban yaka ba zan sauri ba kar ya kuna mutasarrifan وقد يكون لا يكون لي ana gane mutum ko ba ganewa yana fitowa to haɗin ruƙa ne lokaci nuna in ba ba tana fito ne ta ba saboda babun nan wato zai iya zama mutasarrif zai zama gairar mutasarrif wanda wani wato abin da ake nufi da al-zarfin mutasarrif shine a wani lokaci ma ya kono ظرفا في وقت ولا يكون ظرفا في وقت آخر wani lokaci ya zama zarfa wani lokaci bai zama zarfa kamar sunan yau kamar shahar kamar haul kamar wannan lail kamar nahar kaga duka wannan kana iya yana iya a matsayin zarf yana iya kuma a matsayi na mubtada ko da khabari ko abin da kama da wannan to idan ka ce zahabtu ku safartu yawmas sabti ka ce safartu yawmas sabti kaga ga yake yayin da yake ma Allah sulbe sai da wannan abin ne how much safartu yawm as-sabti wannan fi'il wa fa'il ne wannan ba maf'ul bihi bane wannan zarf ne sai ka ce yawm as-sabti wannan wasu lisan da gani alal barfiya ce so idan ka ba misali kan zaka ce zaka mishi bina ilmi mashhur zaka bina eh sarki sufira shi wannan sirkin da shi ne a kusa fatujira majaral maf'ul bihi majazan aw ittisa'an kawai sai zama an mushi irabi irabi na fa yuqimu maqamu amma wannan din ya zama mutasarrif da ba kaga yau ya daga cikin abbarf al mutasarrif ya daga cikin yau ya daga cikin shahar ya daga cikin hawl ya daga cikin layl ya daga cikin nahar sai ce to sufira yawmus sabti فتقيمه مقام نائب الفاعل which is sufira يوم السبت shi ne ce sima yawmul khamis sai zama kamar ma wato shi yau din ya zama ba asalinsa asalinsa ma ba ba barbare amma kuma fi ma'ana fi ma'ana wannan suna cewa hazali inda ma ujriya majarahu ittifaqan wa majaza akwai maganar majaz din ma a fahiji ko bashi ba shi muke ba amma dai sai masdar lahu qila qila qawlun jamil idan ka ce qala zaidun qawlan jamila to in ka tashi sai ka ce qila qawlun jamil sannan kuma kana da dama ban sani ba kowanne suka yi amma dai al-siyaq anan masdarin ya zama wannan in suka ce qila qawlan jamila zai qawlan jamila zama ya zama wannan masdar maf'ul mutlaq maf'ul mutlaq ay yuqalu qawlan jamila yuqalu qawlan jamila wannan maf'ul mutlaq ba shi da alaka da maganar mu shi naibul fa'il amma kaga shi an ce masdar anan ya zama naibul fa'il ya zama naibul fi mahalli naibul fa'il sai qila qawlun jamilun قيل الحق صدق قيل الحق مفيد كما يا حديث من yake ان ان البر او الحق بر ko الصدق البر بر حديث عبد الله بن مسعود الصدق بر sai to qila as-sidqu birr kaman kace ne yuqalu as-sidqu birr an bayyana yawa in kuma kace kace kuma kace kuma qila qawlan jamila to wannan zai zama kamar inda kace qalu salama qalu nusallimu salaman salama shine masdar da sauransu to sai ahkam na naib al-fa'il yace ya'khudhu naib al-fa'il ahkam al-fa'il wa hiya ar-raf' wannan mun fada nahwu wada'a al-kitab inda zaka ce wada'a wada'a zaidun al-kitaba sai alkitabu ya zama shine ya kuma makofin fa'ili fa yuqimu maqamahu sai at-ta'akhkhur an amilihi ya zama ya zo ya jinkirta daga shi wanda yayi aiki aka wanda mai yin aiki da aka sa amil shine mai aiki ala ma'mul shine wanda aiki ya fada masa an fahimta ko wanda ya kare shi لأنه لو تقدم الأصبح مبتلا ده وندا زي زما يا غباتي شي ده زما مبتلا نحو قوله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا الذين شيني نن ya zama halla mahall na na'ib al-fa'il wa taqdir wasiqa al-muttaquna al-muttaquna shine shine mahbuf na'ib al-fa'il adam jawaz haddihi ba shi wa shari shi lanahu aswa umda to daga baya zama umda mun fada muka cewa al-umda shine arkan al-asasi alladhi la yastaghna anhu wal fadla shine al-mukammila lil ma'na wanda zai cika maka ma'ana saboda haka bayan ka ce kutibar darsu to a darsu nan dole ka kawo shi ya zama ya zama al'umda ba al-fadla ba bayan da ta al-fadla ce sai talhaqu عامله علامة التأليف إذا كان مؤنثا نحو قوله تعالى وأحدث الأنفس الشح أو قوله أو قوله يسمع آيات الله تتلى عليه أتاؤنا كانت التاء أتفرقوا شنو وأحضرت نا وأنا فعل تاء تعنيف أن فعل فعل ماضي shi kuma wannan ya sama ayatul tutla ta'un ta farko shi ta'u ta'anis bamirin yana koma zuwa ga ayatul da a wannan duka insha Allah an gane shi sai mulahaba إذا كانت الجملة أكثر من مفعول فإما فما ينوب عن الفاعل يكون بحسب بحسب ما يلي إذا كان الفعل يتعدى لمفعولين إذا الفعل يتعدى لمفعول له دابيو فإنه يتعين أن ينوب المفعول المفعول الأول نائب عن الفاعل فأبن ديك أقي شين مفعولي لبهركون شيء زمن نائب الفاعل ويبقى المفعول الثاني منصوبا سواء كان من باب ظن وأخواتها كما نحو ظن زيد مسافرا ظن zaidan musafiran kace misali kace wanna amrun zaidan musafiran amru ya tsammana zai zai tafiya sai kace zai wunna an yi zato baka faɗi shi amrun ba sai kace wunna zaidan musafiran aw min babi kasa ko kuma a'a ba wai babi ne yazo na abin ba akwai wasu ta ilai da matan su haka aka san su wani lokaci ka lura da kyau ku gani in kana bin larabci akwai su ta ilai wanda zaka in a kiyasan ka ne kai ba haushe ka koyi larabci daga baya shine ka kawo musu wannan hamsin naqli din hamsin naqli to za mu bari za mu magana a gaba kan hamsin naqli ko ba'u ko ka zo musu da ba'u ka kaman ka ga wani mutumi ka zo ka ce fito da shi kai ne ka wani hamsin na farko shine hamsin naqli akhrijhu an fahimta wannan ku bari bari za mu zo dan gaba mai magana amma dai me muke magana ne oke wannan kasawa a ma'aikata a dole sai mun faɗa da ka kasa kaga fi'ili ne sulati shi a ba kaga zo da hamsin na kallinsa amma kasa fi'ili ne sulati amma fi'ili sulati shi da kasa yana ɗaukar ma'ana ne na kuma wani fi'ili rubai dan kasa ce kasa wa hulatan hamra wato kai ne ka ɗauki tufan ka bashi kasa ya masa an fahimta kaga ai wani aiki ne wanda yake yake nuna ta'addi amma kuma da yanayin wato kamar ka ce aksahu kace ka safa kaman kace aksafa ne akwai fusibi da suke haka aka suke zuwa amma kace na kasahu haqqahu an naka ne suka ce an kasahu haqqahu amma na kasahu haqqahu wannan haka suke faɗa su ala ne to in ka duka ce a'aba zaidun al-faqira dirhaman in zaka ce kace u'tiya al-faqiru dirhaman kaga maf'ul aula zama shine nabul fa'il ويبقى الأول منصوبا ويجب أن ينوب المفعول به الثاني نائب عن المفعول ويبقى الأول منصوبا في البابين إيش ذلك غدا بين دي ko kace bunna musafir bunna zaidun musafiran ko bunna musafi bunna zaidan musafirun duka zaka faɗa in kuma kaga dama zaka iya cewa kuma utiyal faqira dirhamun ko kace utiyal faqiru dirhaman in kaga dama zaka iya faɗa haka amma ce idza umina labs idan ba a samu cikurkudewa ba cikurkudewa ma'ana ba أما إذا نحو ظن زيد مسافر وأوطي قال ورشي ديوا سو با سو تنوينا وسو على الكافنا ba ko shi suke yi ba ku da kyau ku gani ku lura ko na u'tiya al-faqira dirhamun amma idan lam yu'man al-labs amma idan ba ana ba ta fito ba fa yajibu iqamatu al-maf'ul al-awwal sai dai al-maf'ul al-awwal kawai ya zama shi aka aka aka kofi a makofin shi maf'ul fa'ida ولا يجوز إقامة المفعول الثاني الوقت كما هذا بهلته المفعول الثاني مش أكا والنبا كمان ظن زيد عمرا وعود وانا برمو كاو وانا وانا ان غاني شكو مفهم مثالي ايه بغاني ابار مثالي كو تو ظن da akhwatuha sun da ba suna mai mafulin bihi biyu na subah kace ظن ce zanna amurun ga shi damushi wasalin fa'iliyarsa zaidan ga shi damushi wasalin saman mafulin biyansa musafiran ga mafulin sadi ita sa'ad wa majazan inda mun juya shi mun yi ta'awilin sa ga wannan hali yayi zanna amru zaida musafir kaga wannan fi'ili wannan fa'ili wannan maf'ul bihi wannan kuma maf'ul bihi a tsari to idan zaka juya sai bila ilmi ka ce an an yi tsammani ba wai shi amrun yi tsammani ka cire zaid amru nan to sai ka dawo da wannan nan sai ka dauki wannan wasali ban matani nan sai ka mishi da matani anan sai zama hunna zaidun musafir amma na ka mishi a inda yake sai suke cewa to amma duk da haka ya halatta in aka in ba za ta wace kukurewar ma'ana ba ya zama wannan da ka dawo da shi nan wannan wasalin ka bai da shi nan ka ce hunna zaidan musafirun ya halatta idza umina labs amma idan an sami kuce kukurewar ma'ana ya zama ana san ana wata ma'ana wata take ta zaid ce shi kadai ikhtassa bi hadhihi bi tilka al-khasiyya sai ka zama kana san kaza shi musafir to in wani suna ne mukallam kada da abru ne ana wani suna ne ba ba sufa ce ta zaid ba wani asa su kuɗin ma'ana kenan saboda li'annahu ma li'anna al-amra dara bayna shakhsayn to kaga abu zai zama matsala shi ne sai ka sai ce hunna zaidun amr wa utiya zaid hunna zaidun amran ko hunna amrun zaidan to kaga wannan addara bayna shakhsayn bayna shakhsayn wa ila sa matsala cikin kuɗin ma'ana ko wa utiya zaidun amran anan ba a san wane ne uti waye kuma mu'ta lahu ba to haka idan ka ka tuya zai zama wataƙila zaidun shi ne ba ko shi kuma zaidun shi amru aka ba zaidu shi amru shi aka ba zaidu shi kuma zaidu ya karba amru shi kuma yanzu kuma in ka juya abin sai ya zama shi amrun shi ya karba zaidu zaidu kuma aka karbe shi kaga an samu cikin kuɗin ma'ana hada kan ahdatha al-intibas to wannan shi ke akan shi suka yi magana sai suka yi magana akan kuma idza kana al-fi'l ta'adda li thalath mafa'il ana samu su fi'ilai za su ta'addi da maf'ulai guda guda wannan afa da zuban ka muku zarf wanda ba ke wanda yake ba la ya sarrafa kamar su qattu kamar min kamar aba min afa wannan min kamar qabla kamar ba'd wannan abadan da'ima waɗannan su la sai dai kun kaga sun samu dhamma sai dai zama iwadun an abun ba iwad ba la'annahu maqbul idafa kamar ka ce lillahi al'amru min qablu wa min ba'du wannan an saboda ibafansa aka cire masa sai yana an mashi bamma amma in ba dan haka ba wannan shi lafazin qablu lafazin ba'd duk wannan da haitu da huna wannan duka da qattu har abada waɗannan su ba ba ka canja za haka ko sun zo su tsinci kansu misali na za ka kaddara a wajen na'ibul fa'il to wannan ba za ka canza su kamar su haitu haifu bulak duk inda ka same ta ko haif sai dai in ba dai canzawa da tasirifi ba sai dai canzawa ta bangaren dawa a yare suna da suna da wani yanayi yanda suke faranta na dan manta ma ya ya haifu ya suke mata ya suke mata larabawa ko suna suna da wani abu da suke ma wannan fawun nan na ganin sai ku duba ku gani wannan zai bata lokaci yace gashi wanda ke cewa tu'rafu zarf makan mabni ala ad-dhamm to yace mabni ala ad-dhamm to ba ta canza haythu haythu ne kawai fi mahall nasb aw fi mahall jar ya udkhul min haythu dakhala al-ulama wajlis haythu jalasu kaga bai canza ba wajlis haythu jalasu wannan abun nan na'am to yace idan kana al-fa'ilu yata'adda li thalath mafa'il idan fi'li din yana ta'ata aji da maf'uli guda uku min babi a'lama wa ara to wannan shine dai dole mu magana kan shi alfun hamzatul naqli da kuma ba'un naqli larabawa kusa akwai fi'li lazim muta'addi ai kace jalasa zaidun wannan muta'addi ne ai lazim ne saboda baya buƙatar maf'ulin biyan sa amma fi'ili da yake bukatar maqulun bi in ka kawo akala muhammadu ne ta'ama wannan shine muta'addi yana bukatar kawo shi maqulun bi to larabawa akwai yanda suke yi idan suna son fi'ili lazimi sai za su shi maqulun bi ko baya so sai su kawo mishi wata hamza da suke kiranta hamzatul naqli ai hamzatul lati tanqulu kaga shi ma naqalu nan ma'anarsa ma'anarsa ne ma'anarsa na ruba'i ne kaga naqala ai naqala amma haka larabawa suke faɗan sa naqala alhamza allati tanqulu al-fi'l min al-lazimiyya ila ila al-muta'addi wannan shine shine shine abin da suke kira da muta'addi hamzatu naqli أي الناقلة للفعل المتعدي إلى آه، للفعل اللازم إلى الفعل المتعدي to kwata kwata sa kuma akwai ah, wannan akwai ah, ah, ba'u ah, hamza ita ma afo ba'u ba'u din da take zuwa a danganta mata shi da da da kafin ya ga yana zuwa zuwa qur'ani wannan Ah, ah, mita man fi sama an yakhsifa bikum ma'anarsa khus an wato an yukhsifa amma sai inda aka mashi babu misali in ka zo ka ce akhrajahu to ji dake da kharaja bihi akhrajahu min hufratihi dai yake kace kharaja bihi min hufratihi khasafa bikum daidai kake da daidai yake da yukhsifu bikum yukhsifu daidai yake da yukhsifu wannan bawon ta bawon nakli ce saboda ne lil istiqlal an hamzatul naqli ta ba sai ka kawo ba ja'a bina daidai yake da in ka kawo shamsu wasu da auren inda ba saba'i ma ba su suka faɗa ba kamar ka ce a wannan haka dai kusan suke kawowa duk inda za ka kawo hamsin nakali to za ka iya kin kawo hamsin nakalin sai ka kawo ba'u galibi a gaba amma sai ka haɗa shi da zamirinsa sai ka haɗa shi da zamirin za ka ga wannan yana da yawa a ƙur'ani haraja a haraja a haraja shine sai ka ce haraja bihi azhaba bi ila suqi sai kace zahaba bi ila suqi to wannan sura kira ta mutu al-naqal ko ba'un naqal wa ta'diya ko ba'un naqal wa ta'diya to akwai wasu wasu fi'ilai da da laraba suka suka mai da su suna yi musu irin wannan kamar su a'lama da arada ƴan uwansu a'lama kaga wannan ba allama ba ba allama yu'allimu ta'liman ba a'lama yu'limu i'lama an fahimta shi ma arada ma'anarsa ta ru'ya basariya ilmiya karka ba ru'ya ce ta gani ba misali idan ka ce a'lamtuhu a'lamtu zaidan amran qa'iman a'lamtu zaidan amran qa'iman abinda kake faɗa a ni da kaina kaga fi'ili fa'ili na sanar da sanarwa ake magana ba wai koya ba na sanar ma zaidu nan akwai wani akwai wani an tafsiriya ko kuma anna masdariya da suka share a'lamtu zaidan anna amran qa'imun akwai abin da suka share to amma sai shi ne sai a'lamtu zaidan amran qa'iman kaga kana da maf'ul awwal zaidan kana da maf'ul thani amran kana da qa'iman maf'ul thalith ittisa'an na uku ko to idan ka zo haka zalika shi ma ara ka ce ara muhammadun zaidan amran ka'iman wato ya sanar da shi ya kamar nuna mishi a zuciyarsa ya gane ya ya haka shi ba wannan ru'ya ce masariya kalbiya to shi yanzu wannan babin su za mu shiga babin shi za mu shiga in aka samu irin wannan matsalar to ya za a yi yace idza kana al-fi'l ta'adda li thalath mafa'il min bab a'lama wa ara fa ila ta'ayyan iqamatu al-maf'ul al-awwal nahwu a'lama muhammadun u'lima afwan u'lima muhammadun zaidan hadiran asalinsa أعلم عمرو محمدا زيدا حاضرا wato amru ya sanar da muhammadu cewa za ka kasar cewa a wurin nan ko dai an ko dai anna bazariya cewa zaidu a halarce ki ya riga ya zo to nan kaga muhammadun shine maqul awwal aqamtahu maqama naib al fa'il wa yajuzu iqamatu thani idza umina al-labs shi ma dai yake cewa zaka iya cewa zaka iya wato nabiyin kalmar da shi shine nabil fa'il din idan babu babu cikuku yan ma'ana na hawa u'lima zaidan farasuka musarrajan musarrajan u'lima zaidan farasuka an sanar an sanar cewa zaid an sanar ma zaidu cewa wato dokinka ya da siddi shine musarrajan to kaga nan fara suka sai zama mai kuma ce uli mazaidu an sanar mazaidu sai aka ce uli mazaidan fara saka sai aka bar shi fara suka amma kaga wannan ha huna kada umil labs fa idza lam yu'mal labs lam yajuz iqamatu thani lahu uli mazaidun khalidan muntaliqan fal amru dara bayna shakhsayn to anan sai a samu iltibas min haythu al ma'na fa hina idan yata'ayyanu alayka an tuqima al maf'ul al awwal maqama na'ib al fa'il ويكون مفعول الثاني هو ويبقى على على حاله أما المفعول الثالث فلا يجوز إقامته نائما عن الفاعل yace to wannan magana sun gare wannan shi an gane shi sosai ko to wannan sai wata sai wata fawaid kuma za mu saki bayarwa sannan wasu fawaid ina ganin zan faɗe su a fahimce karatun kawai yanzu ka ce za a rubuta sai dan abin da bai gagara ba amma zan faɗa in ya so sai a bi karatun daga baya sai a sake rubutawa don kama lokaci tunda shifta ne kusan za a yi za a ce za a yi ba wai gungurgun ba su faɗa ba ne amma na yi gudun cewa ka a sami tashattut tashattut fikiri zama hankali ya tafi wani waje tashattut zihin da hankali ya je wani waje ya zama inda ya kamata mu samu ilimin baki dai ba samu ba amma ya faɗi wannan wajen bina'insa da waye a mabhatu al-khamis na asar ta al-bina'u al-ma'lum wal bina'u al-majhul ya faɗa ya kawo kawo wasu abubuwa da suke alaka da wannan saboda in muka zo akwai abin da maza mu jinkirta sai mun zo wannan insha Allah in dai kuna sane ba manta ma ku tuna ma sai bina'u al-majhul fi'l amri لا يبنى للمجهول مباشرة فعل أمر باكا مش بناء للمجهول أكي تهي فيا لا ما سكي ولكن يحول إلى المضارع المسوق المسوق بلام الأمر أو بيكون المسوق فعل مضارع المسوق بلام الأمر كمر كتي آآ آآ كتي اكتب اكتب الدرس سيكذو سيكذو سيكتي تو liyaktub ad-darsa kaga liyaktub ad-darsa wannan limalum ne muku lil majhul kifah liyuktab ad-dars kaga wannan shine to in ana buƙatar fi'il amri lalle sai an mishi bila al majhul to labud an yuhawwal ila al mudari' al masbuq bila al amr cewa kai ya amr a'id ad-dawa lil marid kawo mun bar lafiya maganin sa to sai kace saka mishi bila al majhul a dinka ba shi magani sai ka ce liyakun dawawo lil marid wannan liyakun wato ka kawo liyakun saboda ya baka dama kaga ba biya ilmi kai ba yakun kace ai to amma fi ma'ana bina ilmi mashhur domin wannan kanyuna da ka kawo kanyuna ce kawai cewa kake yi lallai shi maganin ya rika samuwa liyakun dawawo mawjuda amma ka faɗa kenan to kaga ya rika samuwa kamar ka ce dai a bashi to haka larabawa suka yi wajen wajen bil amri su mushi bila il majhul imma bi tahwil al mudari bi tahwilihi ila al mudari al masbuq bi lam al amr aw bi bi idafati kalimati yakun ba'da lam al amr أعد الدواء للمريض قلت لي يكون الدواء للمريض الدواء كان شيء مقول باي يعني أما أقول في معنى نائب في معنى المبني للمجهول shi ma wani ayan fahimci shi ko a bakar ka fahimta eh a ba na abu na ba in baka fahimta ba sai igani ba kana ba a gawa to liyakun fa ce walakin ba liyakun eh ai wanda darbu ne ka san ad-darbu lintin ali ko na ce ya lakin amma sai na ga ba haka kalmar ya kata zama ba sai na share kamar ka ce ne ja a rajul bal rajulat to wannan kaga darbu ne lintiqali ka share wancan kamar ba amma wata da kaga wata sabo jumla ba fi'l al-madi shi fi'l al-madi yadhammu awwal al-fi'l wa yuksar ma qabla akhirih in kana sahih al-bina' khaliyan min al-'illah wa tad'if shi fi'l amri fi'l wannan to kun ga gaskiya wannan ba ai ai wannan bai inda sai da yana jin share shi kusan da shi muke dan abunan tawbihiya ba da buwa sai an dan sai an dan ne wannan eh wannan ba eh ba ko da gaske am amma dai sharewa ya kace na dan sharewa sai da hannu kaga anan fi'ilun madin kamar fataha futiha to kaga ba yayi futiha kaga futiha kutiba wannan kaga sahiha sahihal bina'i sahihul akhar ne khaliyan min tabi'i wal illa da ma mai komai da da komai ba daidai yake da da wanda yake ƙala ba wanda yake akwai wani harfin ila tsakiya abu ba ba ne yake da wannan ta'adda ba ta'adda ta'adda ya ta'adda ba ne yake ba ai shi baya da kamar kashiya ba ne yake da wannan ba saboda wannan shi ma kaga yana da irin tasa abubuwa a ciki so shine suke cewa to yanda ake إذا كان فعل ماضي صحيح الآخر خاليا من التضعيف تضعيف ما تضعيف تشدع أو تشديدي تو تو يعني عندك كان يلما ضم أوله وحرك ما قبل آخره فتح كتب هكذا يلما يا هو تو أما إن أيسا ما تاء الزائدة في الماضي تاء الزائدة يلما اتصل بالماضي تاء الزائدة اتصلت بالماضي تاء الزائدة to yanda za ka yi shine an ta dumma al-awwal wa thani wa kasr ma qabla al-akhir kaman ta'allama kaga wannan ta'u ce za'ida eh ta'u ce da ziyadun fil mabna dalilu ala ziyadun fil ma'na alima ba dai ke ta'allama ba yawa yace ta'allama ya zaka fada yace dumma al-awwal eh wa thani dumma al-awwal wa thani sai kuma wa kasr ma qabla al-akhir shine tu'allima tu'allima tu'allima in ka zo ta'amala tu'umila in ka zo taqaddama tuqaddima na farkon zaka mishi bamma shi ma kuma shi da nabi zaka mishi bamma na kusa da na karshen zaka mishi kasara haka suke abin su in hamdatul wasl ne wasl ce fa in hamdatul wasl ce a wata a farko kaman istakharaja da sauransu kaman in talaqa to in zaka yi shi suka ce wato na farkon shi kuma zai ma ban da hamdatu wasu hamdatu wasu ne ita wannan kusan kusan kamar tana taimako ne wajen tashi dan ba a tashi tsakanin saki da saki laraba ba su tashi akan sakin to in babu wani abu da su kara sai hamza sai su kawo hamza kamar daga cikin abubuwa ne na a harfin nafiya za a ga laraba ba wanda suka sai la to la ita kanta ita tana ba su dama ne shi yadda suke so sabanin ragowan sulam da lamma da sauransu da lan ko bun masalihu rukunan وأوله تبعا وفرعا استخرج انطلق تو وانا يا يا سيابت ان شاء الله sai الماضي المعتل الاخر shi yana da hala guda uku to wannan wasu hala sai mun je can za mu tsaya abin nan almadi wanda yake da yake da mu'tal al-akhar kamar sama yasumu siyaman ba a yabi'u ai sai kuma kala ya kulu to yadda suke yi suna da halaye guda uku ne ko dai su yi al'ashhar wal aghlab inda al'arab shine al-kasr al-khalif mutlaqan tisima bi'a qila wannan shine al-kasr al-khalis wannan shine abin da suka fi larabawa in ba su samu dama ba in sun ga dama afwan to sai su yi kuma abdamu mutlaqan abdamu khalis mutlaqan suma bu'a qula wannan shi ma suna yi idan kuma sun ga dama sai su yi al-ishmam shi sa al-rabu al-ishmam na ku gari a tajwidi ba wai ba a banza ake yin shi ba larawa suna yi ma laka la ta'manna ala yusuf ar-rawm anan shine ka zo da sulusai haraka din ma laka la ta'amanna amma ba za ka faɗi shi ba la ta'amanu na ɗin ba shi kuma al-ishmam hala ce guda uku a ishan wajen larabawa amma dai al-ishmam a wannan wajen dai shine wato kar aji idan za ka ce ma laka la ta'amanna haka za ka faɗa amma lokacin da za ka yi hulla a wajen nunu ɗin sai wani me wanda ke wajen ka yake zama a kusa da kai yana kana karatun yana kai kallon bakin ka ba wanda baya na ba wanda baya na ba zai gane kai ba wanda kake wajen kawai ya ga kayan mu wani motsi alaman ban ma a wajen ma laka la ta'amanna sai ka wuce wannan shi al-ishma to larabawa suna yin wannan a wajen da dama in muka buta sirifi wata kila zamu faɗi wasu daga ciki suna da akwai wani da dama da suke yi so suna suka ce anan al-ishma a wurin da zai zasu na ba a yabi'u ko bi'a ko sima ko qila in za ka yi mishi al-ishma na farko sai da kawai kamishi mai kama da arab shine bainal bami wal kasar bainal bami wal kasar muka zo wannan kuma za mu za mu tattauna ko kuma ya zama al ishmam al khalis yawwa kawwa ka kaga eh shi shi wannan kaga ai ya- al khalis man yayi ma ai amma dai bai rabbami wal wa- wal ishmaq din kwata kwata yanda ya fara da amma akwai wasu ɗan kare kare da kuma malamai ke kawowa banda shi kuma akwai al ishmaq al khalis shine wato abin shi ishmam ishmam eh, larabawa ko dai guda uku ne ko dai wato yanda muka inda da- muka yi na qur'ani wajen la ta'amanna mu ce malaka la ta'amanna sai mu baki mu dan yi alaman bamma da shi ko kuma a a wajen karshen karshen shi harafi din wajen afuwar wajen bayan ka faɗi harafin sai kai wani sai kai wata wata wata alama da dai sauran abubuwa ta halar da sun ga malamin malamin tajwidi suna faɗa wanda asali wannan an samu shi daga wajen larabawa asali wannan an samu shi daga wajen larabawa to sai al-mudaf kaza radda shadda da sauransu shi ya za a yi suka ce idza umila iltibas ma al-amr suka ce suka mai shi zama rudda sai ya zama uh, shi uh, al-mudaf za ku shi fatha rudda shudda fa shudda al-idza wato sai aka aka yi damara to amma idan ya zo ya zama za a za a yi tsammanin shudda da ka faɗa ko rudda sai al-amri na sai al-amri shi ma irin wannan ake masa rudda al-kitab da azal kitab to an akwai iltibas sai suka ce shi kenan yanzu ka mai da shi wato ka ƙara ka ƙara buɗe wannan tashidin eh sai ka ci ka tafkikin shi ka ce ruddida an fahimta aw hali bid'atuna ruddat ilaina Eh. to wannan dai shine al-ishmam akwai an-nutq bayna ad-dammi wal kasr akwai al-ishmam al-khalis da sauransu wannan insha Allah muka zo a tuna mun sai mu ƙara tattaunawa akan shi Ah, sai ah, ah, fi'ilai wanda suke ah, wanda suke su a su inda su zo a wajen fi'il madin ne to akwai lazimiyya ta al-bina'ul majhul akwai lazimiyya na bina'ul majhul kamar surra da muka faɗa a baya kamar uli'a zaka cewa uli'a shine wanda wanda kawai ya zama ya rikice kawai wani abu ya zama kawai hankalinsa na wajen wasa yace ai hadha al-walad mula'un bit-turrahat ala al bina ilma lil majhul haka da ba ke fada ba to shi wasa ne ya dame shi ba to shi ba su cewa wasa ya dame shi sai dai ce an damar da shi an shagaltar da shi da wasa shi ne mula'un bit turhat turhat shabab kawai haka zalika lafazin ugrima bihi a ai shi ya kamu abu a hausa muna cewa mutum ya kamu hada hada abu guram to su zai ce a wannan a kaman mene shi an kama shi su a wajensu haka zalika ugrimi ya alaihi ba na cewa wai wai rashin lafiya ko da abu ya sumar da shi sai ugu ya alai an sumar da shi haka zalika in mun za samu ta maka sai junna junna haka suke fada haka zalika rashin lafiya kamar na ban sara irin wannan na humma da humma shi haka suke fada Waɗan- waɗannan hadi fil madi mutlaqan haka suke fada amma fil mudari faqad ya- faqad yatakhallafu aw tatakhallafu hadhihi al qa'ida ya danganta wani lokaci akan sama al mudari ya ci lil ba'il ma'lum ko da an zo da irin waɗannan kaga ai wannan ya surru ni ana cewa ya surru ni amma an fi da muyirin mazu jama ce surra ni surra ni maji uka ila huna amma ya surru ni annaka ji ita ila huna wannan a fi'ilin mubari yakan saba to yana ganin mene rage mana sai alfi'il yanzu mun gaba kan kan wato fa'ili da na'ibul fa'ilinsa za mu shiga cikin wajen fi'ili za mu shiga wajen fi'ili al-madi zai fara sai kuma al-mudari sai al-amr ba zani ba awa ɗaya na ce za mu yi da yan kai mun iya shiga cikin mudari ito kuma mun tsaya ba zai to al-fi'il lugha huwa al-hadath faruwa abu kawai ai harakatul harakatul insan wannan bayani kawai suke maka wai kinatun an kulli amala wato kawai saye ne akan duk wani aiki da aka aikata kace wannan haza fi'il amma ne magana kan babu tafal fi'il da amal mu wannan ba babu bane ya zana al-fi'l istilahan kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa iqtarana bi zamanin bi zamanin magana ya kare wannan muka ce wannan la ya kadu yufidu yastafidu minhu al-mubtadi wannan mu wanda ya fara ya fara koyon nahawu zai fahimci komai wannan ba cewa fi'ili shi ne yake da ma'ana a karan kansa amma yake da alaka da zamani wannan me zaka fahimta wannan ta'arifi ne na na na manafiq ahlul mantiq a ce za a tarifin abu da mahiyatu to in ka san abin da yake yana da ma'ana kuma ya nuni zuwa ga zamanin ai baka bukatar tarifin kuma shi yasa da yawa ku ji muna yin nasali ma tarifin da tarifin fuqaha ya fi ya fi kyau a tarifin misal kawai shine kawai ka ce kaza kamar kaza kawai ka abuta a ce a ce ya ce mecece hula to zo zo kaga wannan to kaga ga hula kenan sai to kaga sawa ta ake kaga magana a kare duk inda ka hula ya sani amma ka ce hula ulu ne da da da da da da kyalle da zare da kaza sai ai kaza ai wannan ba zai gane ba in kuma ya riga ya gane duka to baya bukatar sai ka gaya mishi me yake hula ya gane hular abin da ibn taymiya ya dinga musu kenan a ce aradu al mantiqiyin ba shi da wani amfani wani ta'rifi da irin amma dai ya shiga har ilimin muka har fikihu daga baya mu mutu akhiri ya shiga wai za a zo maka ta'rifin abu sai ka an fara maka wasu abubuwan da inda ka san abu to za ka bukatar ma maka ta'rifin in kuma baka sani mutum wannan wannan ba abin da zai kai ka sai cikin duhu kuma to wannan me an ka a ce wani abin da kalma da nuna ba na a karan kanta amma ta ke damfara da zamani in ka san haka to ai ka san ta ilimin ba shi yasa shi su masu su anahar wabi ne suka faɗa ma dalla ala hudusi amalin fi zamanin khas kawai abin da zai yake nuni zuwa ga wani faruwar wani abu a wani zamani ke bantacce a ga magana ya kare kuma ai wannan tarihi ya fi kyau amma da aka bi shawar tafi haka zaka zo gani waɗannan saboda duk ilimin mazaki ya shiga ilimin kalam din nan ai fitanannen ilimi ne an al-fi'l yadullu ala amrayn kaga anan akwai fi'li yana nuni zuwa ga abu guda biyu na farko ma'anan yana nuni zuwa ga ma'ana yana da ma'anansa da ya zama kansa wa huwa darbu shine ma'anan ad-darbu duka min baraba wa safaru bi ba'd min safara duk in ka kawo za ka ɗauko wata ma'ana wato za ka ishtiƙaƙin ma'anan a jikin wannan kalma da ko akwai zamanin hasala fihi zalikal ma'ana akwai zamanin da ya dan faru wanda ma'anan wato ta faru a wani zamani wa kad yahsul qabla zaman takallum ana iya samun shi lokacin gabanin lokacin mai magana din na hau a abribu ko kama abribu ai zaman mutakallim yace ko ko ba ka ba ko ba ka ce ba wa qad yahsulu qabla zaman al mutakallum wace zaman al takallum ok to qabla wace ko to eh kamar idrib dai ko a abraba ne ai qabla yake qabla zaman eh to ai ai shi na ga kamar sulafi ya kawo sai baraba sai dai wannan wannan wannan amsul musulun babu ita da hawo baraba eh malam abraba yake zai zama amma ba ba zan ba ta ga yadda bai cin cin a gaba dan me zai kawo zai canja ai mun yace ya canja kuma za a sama tashattul fikri kuma eh sai dai zama tunda yace kokari ya su qabla zaman takallum kafin kafin zamu yi zama baraba baraba sai dai zama baraba eh ai walla falsafi wahala ne da shi eh musamman ma dai su to har yan gaza suna hawa da yaki ai ba ga ba komai za a yi wasa ko amma yi kokari ai yi kokari amma ba za ka cika samu a littafin laraba ba yanzu irin waɗannan da suke a kwata haka su kwace suka yi da za ka ji kamar kalashi mala yanzu wannan abin da kuka sa na na islamul iraq nan wanda kuka sa nan yafi wannan yanzu saboda duk wasu an mushi tozali an gyara shi an mushi wasali laraba sa da kokari ba kamar mu ne nan ba a gana cikin rubutu da tafan malam da yadda zaka ana ta kokari akwai cin masu dubawa da sauransu ba zai ka cin katu an zo an ga wani waje waje waje ya kwanci bai taho da kyau ba suna biyu rahama ma akwai lokacin da muka yi musu gyara a wasu wurare kun da kaina na akwai wani wani gyara ne muka yi na ce zan yi ma zan yi zan samu malam magana na ma malam biyu magana na jin nabiyu rahama ne ko kama nabiyu rahama ne akwai wata gyara wani gyara da muka yi na yi ma malam biyu magana ce an kar da malam to haka za ka ta gani wani lokaci rubutu haka yake mu a Najeriya ba ba ba ba taimakon ilimi an fi sa addu'a gina masallaci shi ba su masu kudin Najeriya sun fi son kanka tambaye su kullum haka na fahimce su su sun fi son kawai da zarar sun gama tara kudin sai ba su samu wasu miliyan kaman ashirin haka sai su gina masallaci ka gama kullum kullum bane ai wannan kuma kyauta ne na marwaci su kuma su kuma larabawa su su su ba ba damuwa za su yi zuwa haka nan su ce ma duk tafi kaza ana yawan sayan sa kamar kitabun tawi sai su ce to 70% na abin da kudin zai ci sun sun sa subsidy ta ji masa kawai zaka rika biya sai ga mun muna samun littafi zan sauki mana na addini har yanzu ko ko da lajin zaka zaka je ga akwai subsidy galibi akwai subsidy ko da lajin zaka yi ga wanda mu da muke da lajin har na turawa ai mutu abin da muke gani wajen wajen wajen bambancin bambancin data ai wancan in zaka saukar wato sai ka ji da jika ta kula amma waɗancan wani lokaci ma sai ka wani biya kai wani shiga kanan ka shiga nan ka shiga nan amma su za gani kawai waqafiya musawwara an yi an sa ta zama waqafu waqafi ma wani lokaci kawai dai ka shiga kawai ka sarki abin ka free da mai manya aw fi zamanin takallum ko kuma ba bukatar wannan alamar nan gaskiya wannan yana sanya malaman ilimi ba sa iya fita da intaji rubutu rubutu zai ga ya dade ya fi shekaru shekara da shekaru ana bukata a fito da shi don amfana jahilai na ta bayani amma da an fitar da wannan ka- littafi a nan amfana da shi sai ka ga ya ya rage su abubuwa da yawa da ma saboda su masu ilimi da masu sarauta ba za su sa ah, kuɗi a cikin harkar wallafa littafi mu ma wallafa ma wanda nake na cikin gidanmu nan kun san muna da mahaba da yawa fa wani hanyar ba a buga ba don su su shi usmanu shi da ɗalibansa duka da wanda suke a yanin ashabu shi tajdidin ana da tafai da aka yi kuma ai ba na da ana da su haka ne ma mun kasa bi muka mishi muka mishi wato kamar a ba ta kani ba ta kani za ka kira wannan ta kani ai sai sai abin a mu sa mu mishi kamar index ce in littafi kaza yana yana wajen gidan mahbuba kaza ko a Zaria ko a Kaduna ko a Sokoto ko a Kano ko a kaza ai da ai zan fara da su da aka yi sai ga lokaci su- su amma bella nan amma bella nan sai wani abu kaman kaman ba su da tara amma sai ka tarka gashi a kana tara Eh, wai bature ne wai fa jefa na wanda sunansa shine ya tafi ya tafi duk waɗannan gidaje da aka zuba littattafan mu na na addini da larabci galibi har ma da na hausa da irin waƙe da zazzabe da ake da sauransu wanda ya je musu wannan index din littafi kaza sai musu alama sai ce to ana wannan littafin inda kawai zaka same shi sai dai ɗaya a Sokoto ɗaya a Zaria ɗaya a Kano to kaga zaka taƙi zaka ka dauko su duka kai sai kai taƙi sai ka fitar da shi irin wannan inda ake bukata amma ba ba yi mu Hausa ba ba ma yi mu musulmi nake magana ba ba ruwan ba ruwan da harkar ilimi ba kwata kwata sai kaɗan kuma ana bukata ga sanin birjik sai ran da suka lalace kuma shi kashe tabi a yadda ake ilimi ne ya zama kanshi ilimi ne ya zama kanshi saboda haka wannan akwai aiki gaban maza duk wannan abin da kuka yi mutum kawai shi so yake da ya zama wa'azi kawai shi ma shi da ya zama kafin shi shi wa'azi ya wuce duk da aiki da bayan mutum an bari a sai tsayawa ana ta dirkani kan jahilci ta mutu gaba Allah ya kyauta Allah ya gane da bayansa aw ba da zamanin takallum ko kuma bayan zamanin da aka yi magana din kamar kamar me da suka ce bayan zamanin da aka yi magana kamar Ka- gaskiya wannan eh wannan fa mun mun- mun juya abun fa mun juya abun kabla zamanin mutakallim Eh, gaba kabla zamanin takallum eh kabla zamanin takallum gabanin fa gabanin ai magana kamar a fiyar ainihin lissa kamar ne wannan galibi a wajen malama kabala zamanin ba shi ne mafi ba shi ne mawabi ɗin kafin a yi magana eh ƙasai futiha don kasan bara bai kamata haka muka faɗa dama ko yau to shi kenan shi mai daidai aw fi zamanin mutakallim ko zamanin ake magana na hau ya budimu eh to shi daidai muka yi aw ba da zamanin takallim ko bayan an yi magana din shi ne a ibrid ko ya kuri mutum Ko ya- ba da mustaqbal ainihin shama eh, ko kuma sayabribu ko saufa ya zuribu lil-istiqbal ne ko al-muhim da ya kawo abubuwa ne guda uku al-madi al-hadir al-mustaqbal al-madi fataha kataba jalasa halumma jarra kawai ka ta kawo an ga ya wuce ال- ال- الحاضر شنو مضارعي قولا واحدا مضارعي قولا واحدا الاستقبال شنو فعل مضارع ده امر سوف ياتي سياتي ال- ال- ال- تنفيسيه توسيعيه سيكما آه، شي اضرب اي اضرب في المستقبل اي كذا يبكي تعبنجي كل نم مبكرا ولذلك فإن الفعل بحسب الزمن ينقسم إلى ثلاثة أقسام saboda haka fi'ili in an yi izina da yanayin lokacinsa ya kasu kashi kashi uku almadi ya kasu ka- zuwa abin da ya wuce almubari ya ka- zuwa sai almubari halin da ake ciki a yanzu wal amr sai kuma fi'il amri a nan gaba ake son ka aikata haka to yanzu ya dauki maka fi'il madi inda shi bai da yawa amma dai dama da shi ake farawa kuma a zamani ma shi ke fara zuwa shi ne ya zo ya wuce a yau shi ne ya shuɗaɗɗe ya shuɗe huwa ma dalla ala huduti shay'in qabla zaman al-takallum to kaga yanzu wannan ai tarihi ba inda man yayi ba ai haka bayani yayi za sauki shine abin da ya nuna faruwar wani abu kafin zamanin magana da ai hadatha waq'un wa qata'a wani abu ne ya faru a baya sai ya yanke wani wani faruwar abu ne ya faru sai ya yanke daga baya wato yanzu ba yanzu ya riga ya yanke futiha an riga an bu an bude eh a zamanin baya sai in akwai karina ko amma dai wannan shine dai al-asl فسي علامات الماضي يعني علامة من أتي قاني شد شيء للفعل الماضي علامتان يتميز بهما من المضارع والأمر yana da wasu alamomi da yake banta da su wanda su mudari da amur ba su da shi akwai abin da zaka suna tare da fi'lu fi'lu mudari kaman qat qat ai tana shiga fi'lu mudari tana shiga fi'lu amr kamar yadda muka faɗa a baya wannan qat ko dai tahqiqiyya galibi a cikin fi'lu mudari a cikin fi'lu madi ta kabo da tahqiqan ko kuma me kadda inda zo kamar kadda aflaha almu'minun a wannan ayin fi mudari eh wannan kada fi fi'il madi qad me ma'ana fi qad intaha al fi'il madi a gaban ta taqiqan shine qad aflaha almu'minun kaga wannan haka to sai kuma me sai da taqrib da taqrib da taqrib misali a a a a dole kima da irin wannan shi ma in ka ce ƙadgadar kana zuwa ana ta jiran ana ta jiran zai na jiran abu zai na jiran abu to sai ga jiran jiran sai ya tafi abinsa yana tafiya daga shan kwanan sai ga abu ya zo sai ka ce ƙadgadar a yanzu ne tafi a tsohon cika muka ce he just left wannan ɗan just ɗin ko wannan shine ƙadgadar wani lokacin sun gara suka ƙara littawan ko halan قد غادر حالا هو قد قد غادر للتو او قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه wannan kuma shi kaga abinda ake gaya maka ay qad qamat salatu fi hadha zaman fi hadhihi sa'a ga sa yanzu ta miƙe za a yi sallah din shi kuma wata qad nama qabla qalil qad qamat salat ai ta riga ta miƙe amma fa yanzu miƙe ka zo ka zo ka zikira shine qad qamat salat yawwa barakallahu fiki wannan kan amsala misali ne sosan ga tunda sha'ani na shari'a wannan yayin da aka zo ka zo kana magana kan sharhi na hadisai aka zo irin wannan karfin kasa abai wajen duk wani audu na nahwu ko qur'ani ko sunna duk yayin da ku wani bangare na nahwu na tasrifi ku gane shi wannan shi yasa a rike karatun yanzu ba a da lokaci za a ce za a yi bangaren nahwu daban bangaren waye daban a yanzu hadisi ake duka saboda ba lokaci da ka wajen kana mutane bayanin kamata salati me ma'ananta kuma an fahimci ma me ma'anar kamata salatin a wurin to kaga za a fahimci cewa da an faɗa shi na wasu daga cikin malamai ma ai ba sa cewa ba sa cewa wato a tashi a shiga sahu sai an ce karɓa mata sala an fahimta misali mun yadda muke katin nan kawai liman bayan kira sallah kawai zai iya fara kai Allahu akbar dan muna zaune muna kaciwa da katin mu ko ce ko ba yana cewa karɓa mata sala kuma sai mu haka sai mu sai mu jara sai mu sai mu shiga ba wai dole ne wai sai an riga an shiga sahun sa da za a ce a za mu ke shiga sahu muna wani wasu udururukan mu sai an ce kad qamata salati mu zo shiga an fahimta to kaga wannan yana yana ai yana nuni zuwa ga wannan ma'ana ai kad qamata salati ai kad qamata salati fi hada zamani wa hadhihi sa'a a yanzu yanzu ne fa shi yasa kuma wato abinda yake al-ahwal shine idan mutum ya fara nafila idan mutum ya fara nafila ya an fara an fara gabatar da sallah to ya bari sai an zo rikar kamu da sallah ta nan zai fara kirgawa ya gani ya gani cewa alƙamar da sallah din nan ana faɗa ba jima wajen irin sallah ba wajen Allah akbar Allah akbar dan Allah akbar duka cikin sallan ka ta inda zai fara kidayawa da aunawa shi da wurin karkamar sallah saboda ai ban zana cewa idza uqimat as-salah ai idza qila qarqamu da sallah wannan duk wasu abubuwa da za ku gani shi na hawan yana taimako wajen ɗauko ma'ana wajen tarjihi wajen tarjihi wannan kaga duka yanayi ne baya bayarwa yanayin jiki da sauransu suka jiki ya nauyi da sauransu amma duka na so wani lokaci mu daga shiga cikin cikin yanda wato yanayin larabci ke da ke da tasiri sanin larabci ke tasiri wajen yake haifar da wani sabani ko samu sabani ko kuma wani tarjihi wajen tarjihi nan Allah ta'ala ke cewa wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum wannan ba'u wata irin ba'u ce wannan larabci ne ta kawa ya kawa ka wannan ba'u ce ta ilsaqi ko ba'un ce wacce take za'ida an fahimta da sauransu da sauransu da malamai suke kawo wato duk wannan kaga ah, misalai ne akan wannan in muka zo ah, duka wannan ah, inda akwai yanayi za mu wataƙila za mu dinga ɗan taɓa wasu daga ciki saboda dama da ana yi ne a saboda katan addini ba wani abu ba saboda haka fi'lu madin yashtarikani fil ma'al mudari'i fi dukhuli qad alayhima fi'lu madin يشترك مع فعل المضارع في دخول قد عليهما وقد التي تأتي قبل فعل المضارع تفيد التحقيق وهو الأغلب وقد تفيد التقريب كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث قد قامت الصلاة آه. to an an rubuta mu yi gaba mu ji gaba Eh, a turanci za bai kamar eh, just na wannan just din ta yana da muhimmanci yana kuke da turanci kar ku dinga eh, kamar straight away just just now he just left eh, eh, he left just now to wannan shi yake nuna wato yanzu yanzu akai abin yayi abin ya faru a baya amma fa bai jima ba Eh, akwai qurbul aat qadimat mutum ne ya zo ya zo ana guje guje a kawo shi magani yana zo sai ce ai ya cika Eh, ya rasu to to haka yanayin bambanci ne yake yanayin ma'anoni amma qad yani ta shiga fi'il mudari fi'il madi fi'il mudari afwan shine kamar da na gaya muku inna ha tafidu qad tafidu tahqiq ka qawli ta'ala قد يعلم الله المعوقين منكم وقد تفيد التوقع تقليلا او تكثيرا kamar yadda malik yake cewa kamar yadda eh, wannan am, ah, ah, al- alwaqidi yake cewa kada yi fimalu waƙi ne ke wata daga imam malik kada yi fimalu da talata sini kada yi fimalu wannan yi fimalu kaga watakila watakila sai kuma haifu ta kalli wata kafirin sosai ma'anar rubba Mm. Ah, to su kashi zai fa zai bamu alamomi na fi'il mudari ne fi'il madin da wannan wanda zai bamu su su ne wanda fi'il madin yake banta da su shi kadai ne yake banta da su in ba shi ba wanda yake banta da su a cikin fi'ilai din guda uku na farko shi ne an ya kamala dukhulu an ya kamala dukhula ta'id ta'nif sakina shi ne ya zama zai iya karba ba wai dole yana da shi ba akwai mutsakanin zai iya karba ba bai yana da shi misali a ce duk dan adam shine wanda yake zai iya magana ba dole yayi magana ba ai Ai ba dole ba kanka ga dan adam baya magana kurma ko na kace wai ai ba dan adam ba a'a a ce zai iya magana kaga wannan qabiliya qabiliya yawa wannan wannan al- alqaida taduru hawla alqabiliya ah, bil quwa la bil fi'l zai iya an yaqbala dukhula ta'i ta'nith as-sakina shine zama zai iya karbar ta'u ta'nith as-sakina ba almarbuba ba kamar zahabat akalat ba yace yace bi khilaf ta'il ta'nith almutaharrika allati tadkhulu ala al-asma kamar fatima wal huruf nahwu rubbat thammat wannan dubba dubba ba ta'nifi bane wannan dubba baya cikin kuma afwan ba zan ce ba ta'nifi ba baya cikin khasa'is na fi'il mudari madi لكن خصائص في الماضي فقط ثم ثم تعب في الماضي بس فاطمة فاطمة وانا تعريفي جاء ما هو فعل ما فعل بني سودان إيه، اما شي فعل ماض انما تخصص ب- بالتاء التعنيف لقبوله لتاء التعنيف الساكنة نحو ذهبت اكلت فدو ولا فعل ده غني yana karɓar irin wannan tawun nan ta ta'alifi buɗaɗɗiyar ne buɗaɗɗiyar saman nan to wani alama ce cewa wannan fi'il fi'il fi'il mazi ne eh ba ka cewa ya akulat eh sai dai shi ba zai ya akulat ɗin kuwa na biyu an ya kamala dukula ta'il fa'il kuma ya zama zai yana karɓar ta'ul fa'il an ya kamala dukula ta'il fa'il wannan kaga za ka ta'ul fa'il adin shi ya ya kamata ce ya shiga wannan amma ta ita ne saboda abu- a dai mace ko dan bayani ah saboda zaka iya faɗan zahabat fatimatu ai ka bar fa'ilin da gaske aka cewa zahabat kuma taktafi bi bin damir al'aid ilaiha ce zahabat ila suqi ma'anahu zahabat hiya ila suqi fa hiya hina fa hiya damir huna shine fa'ida sai madmuma al mutakallim tawul fa'il tana iya shiga tawul fa'il shine kamar tu ti ti eh tu ta ti tu ni ta kai ti ke amma abokiyar magana ta shine kamar katabtu akaltu darastu na rubuta na ci na yi darasi مفتوحة للمخاطب شنو كتبت كاربوتا أكلت كاتي درست كاتي تا تا ذاك تفعل إيه سي مكسوة للمخاطب كتبتي لا كتبت با كتبتي إيه كذا سب أولا أولا لا رباوا كوي شيء سي نمجي يكن لما يا دم فمشي yana sama ga mace a mace fi qawamun ya alaiha zai ɗauke kuke gani?
sai ya ɗauki a
sai ka san ya sa ya na yake ya ce maksura lil mukhatiba kaman katabti akalti darasti haka zaka faɗa na uku kuma an yaqbala na alfa'ilin na addatu lil fa'ilin addatu lil fa'il wannan duka yayi ko ni ka faɗa da suna faɗa shine katabna wannan da baya bukatar wani wani dogon bayani dama dai duk ilin babu shi ke waɗannan abubuwa saboda waɗannan Ah, kaga alama ta ne ce amma ga shi ya kama da wurin guda uku so in kasa zaka haɗe shi ne wannan duk ta'u ta'anis sai kuma ah, ta'ul fa'il duka haɗe su sai kuma ka kawo shi wannan na addaratul fa'il sai na ka tabna sai ka haɗe shi in kuma kana so ka ka- ka yi bayani wanda kuma galibi aka yanzu ɗalibai yanzu sun fi son bayani to da tafi musu su kawai sai a huta ba- ka huta ba kanka kai ma ka huta ka huce وليس من اللازم أن تكون إحدى التاعين ظاهرة ba dole bane ya zama ɗaya daga cikin tawo din ta fito a fili kurukuru an ganta fi akhir al-fi'l al-madi bal yakfi an yakuna salihan li qabuliha kai abin da ake magana ya zama zai iya karba Eh, zai iya karba misal nazala ar-rajulu min at-ta'ira kaga nazala ai babu wannan tawo din nazala fi'l madi la yanahu salih li qabuli wahid minhuma zaka cewa nazalta naz- nazalat nazaltu nazalta nazalti za ka iya fa laka wacce nazalna za ka iya fa na ga wannan kabiliya ake magana shi kuma kabiliya ba dole sai ya- sai ka ganshi ba dan adam dan an ce yana magana ba dole kuma in ka kurma ka ce sai yayi magana ba ahkamu al-fi'l al-madi ya da hukunce hukunce al-fi'l al-madi mabni da'iman shi mabni ne wa huwa yabni yubna ala thalathati ahwali ana mishi gini akan wata hala guda uku yubna ala al-fath kace wato a- a gina shi akan fatha ko yaushe wannan shi al-asl in kana mujarrad min ad-damir idan babu wani damiri da da ya sabi da shi babu wani damiri kaman baraba haraba wannan yace qala ta'ala in qala musa li ahli inni alastu naran qala anan qala shine mahallu shahid ana wana alastu can kaga karin tasala bi shay'in ai eh idan tasala bihi alfu al-ithnayn haka zalika kuma yubna ala al-fath idan tasala bihi alfu al-ithnayn wana alfu na mutane biyu qama daraba sharaba to baraba ta fa
shi ma shi ma ya zo a kare قال تعالى فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما بلغ اتصل به الف الاثنين اذا إذا اتصلت به تاء التانيث الساكنه مثل ضربت قامت شما لك دي هكذا ابي فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين فما ربحت ربحت آه، هذا ربيع فعل ماض مبني على الفتح وتاء تاء التأنيث سيبنى على الضم أنا جنا شيء كان ضم وذلك إذا اتصل بواو الجماعة إذا يحدث واو الجماعة مثل شربوا أكلوا ضربوا كتبوا هلم جرة إيه. قال تعالى فإن حاجوك wannan tajwidi kawai kuke yi ko me yasa wannan ya zama wannan lallai sai ka mishi a wato alifin guda uku a wurin hajjuka to ba ma'ana ko a magana kake yi in baka in baka ja ba zai ba zai abu da ba kai ma gashi ai baka ce fa in hajjuka ba in kace hajjuka kaga ba abu da baka ce fa in hajjuka ka shi ka faɗa Eh, galibi kamar da na faɗa muku eh, ilimin tajwidi larabci ne. Eh, kusan abinda malamai ke cewa ba larabci eh, wato ƙari ne wannan kuma wannan sima ce ta ziniya na qur'ani shine wajen taqwilul ghunan ƙari akan gunna ta ɗari biyar aka saba yi taqwil mudud ƙari akan al-madd al-asli sai da shi da iransa su ne za ga ana cewa wannan yana daga cikin mumayyizat na Qur'ani amma banda su galibi duk na abubuwan larabci ne daga shi mun faɗa su al-rabb al-ishmaq sai sai tsammanin wani wasu wasan yara ake amma akwai wasu abubuwa da za ka gari ƙura'a sun kawo kuma ya fi kama da wasan yara galibi sun sun koyo ne su ma wajen wasu ko kuma wani kawai na gariyat ne gani ne gani ne fahimta ce Allah ya saba wani wani daga ciki da aka koya dace ko bai dace ba eh aslu al-imala aslu imala wannan ma'tuf wajen wabbuhi wannan an samu Allah ya kanta haka asalin imala din amma daga bayan akwai wajen akwai wajen wanda eh, kamar kiran Hamza Zayyat zaka ga yana ishbawul imalat haka idan kafatul imalat a a bukatunsa wanda akwai sabai da malamai wannan malamai kan cewa wannan haza inna ma utiya min ijtihadi Allah wannan wata magana ce mai tsawo eh kuma kowane ilimi akwai akwai akwai ilimin kuma akwai zabrul ilmi a ciki magana ce mai tsawo wannan amma dai na ga muku saboda ku fahimci cewa tajiri larabci ne sau da aka fahimtar nahau da fahimtar larabci musamman nahau zai taimaka maka wajen ka fahimci usulubin larabawa kuma zai taimaka maka wajen tajwidin maka fahimce shi za ka ga da wuya ka ga kai zai ba ma za ka samu ba inda da gaske ne sai mu a adamawa amma ka gani wanda ya iya nahau bai iya tajwidi ba zai wahala zai wahala sai dai ka ce wani tsabakawa tsabaka kuma daban an za ka samu da yawa sun iya larabcin sun iya nahau a a- a koyarwa amma wajen tsabakawa na masu biya ba na mu rage da yawa haka suke ai don kace fa in hajjuka haka za ka karanta shi kar ka karanta shi fa in hajjuka in kace hajjuka sai kai ba ma'ana sai ka zama ta lalace ba a fahimce ta ba Eh. yubna ala sukun ana gina shi akan sukuni wa zalika idza tasala bihi ta'ul fa'il shine darabtu fa darabtu barab darab barabta barabtu eh ashi aka ya raba ta su qala ta'ala inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum sai na alfa'ilin كمان ضربنا شربنا قال تعالى وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سمعنا wannan shine anna adatul fa'il wannan shine fi'il fa'il in ka baka wani tsaya ka bata maka lokaci fi'il fa'il kawai ya isa eh mun fi sami' fi'il madi mabni ala sukun lijsalihi bi anna adatul fa'il wannan adatul fa'il kuma ita ce shine fa'il qalat sai nunun niswa shine darabna sharibna قال تعالى فإن طبن عليكم عن عن شيء فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه فإن طبن طبن أمة الناس يجي كان صوت العذاب يدقى سنة سنة ديوا to ina ganin sai mu zaka tana mun sami awa ɗaya da minti sha hudu gobe galibi muku cika zuwa wasu sukan ɗan yi abin nan kuma za mu shiga fi'ilin mubari da amri gaskiya ina son magana fi'ilin baki daya ni kai yana da wasu abubuwa da nake da son in yi su a goban har na wajen aiki ba da fa abubuwa na cin gida ma na rubutu da sauransu da ma dai ina son mu zama mun a dai zo da wurin insha Allah mu fafata in Allah dan Allah ya makana mana ina son mu zama ko da awa ɗaya da muke arba'in zamu za mu iya yi wanda yake ganin da uzuri zai iya tashi amma ina son mu gama mu shiga cikin harafi baki da saboda mu kofi mu kofin abin da abin da ya kubuce mana da rana asabar rana asabar ai kaga abu abu ya kubuce jiya da yawa asabar rana ce da muke ja janta da dan sauri da dan tsawo sosai a al'ada amma jiya gashi kuma ubangiji ya kaddaro amma ta sha'ura illa insha Allah to sai mu tashi a cikin al-mudari insha Allah ta'ala mudari wasu abubuwan duk kun sani abin da sa nake ganin kamar zamu iya gama saboda mudari wasu abubuwa ai da an san su galibi wasu yan kare-kare ne dai musamman a halin da zai canza daga mu'rab ya zama mabni a ne ake samun wasu yar wasu yan maganganu insha Allah idan muka je in muka zo kamar fi'il amr kuma ba da yawa fi'il amr shi ma kamar fi'il madin ne shi ma ba yawa ne da shi ba shi ma anan ma ai ga shi ma kawai shafi biya musu dai da rabi ne ba ya musu ba wani abu so insha Allah in muka zo sai mu shiga cikin harafi shi ma harafi yana yana da irin tashi muhimmanci saboda da wannan harful jarr kowanne da nashi ma'anar kowanne in ka in ka sake ka kasa suna suka yi munawa ba duk da saɓani na malaman a ciki amma dai akwai yadda za ka kowane da nashi ma'ana da tashi ma'ana akwai bambanci tsakanin ma'ana so sai a duba a gani in babu tambaya sai mu sai mu bashi na mu a nahu al'amal shine wannan abin da yake abin da zai sa abin da zai zama ya ya haifar da tsikara din wani wani haraka shine suke al'amal shi kuma amil shi abin da zai haifar da tsikara din wasali kasa ko ko sukuni ko ko ko sali sama shi al-ma'mul kuma shine wanda shi wannan amalul amil waqa alayhi shi kuma fi'ili shine inda ke nuna ko al-hadath في زمن الماضي الحاضر او المستقبل shi wannan shine babbatin su ana eh amma zaka ga mu a wajen ilimin tauhidi galibi al-iman qawlun wa amal wasu na cewa qawlun wa fi'lun duka wanda babu wani abin da ba wani la mushaha babu alati babu bukhari yake tsammani ya ba da fi'il sai sai bukhari sai ba mutabalalle ina tsammanin shi ya ba da fi'il eh wannan duka al-fi'il da al-amal a wajen tajwidi tauhidi yakan zama daya amma anan kaga shi al'amil da ma'mul daban ne da kuma al'amal din ana hau amma kuma da fi'il da maf'ul da fa'il kuma muwa da ma'ana da fi'ili da maf'ul wannan yana nuna kawai wajen hadasin ne wajen kana ganin su kurkuru shi kuma wani matsayi kariya tsikare wata kalma ta canja to wannan shine abin da yanzu misali in ka ce zaidun to menene amil din sa amil din shine al-ibtida amal shi kuma amal din da yi shine ihdathu ar-raf'i lahu shine amal din sa shi kuma shi kuma shine ma'mul an ya'kula kaga wannan an ita ce ta yi aiki akan ya'kula shine al-amal eh yawa kama sha Allah ta'ala amma min haifin lugha kuwa wannan malamai sun yi bayani ina ganin ka je ka duba ko littafi nan na da yake ba da babban tsakanin kalmomi ba ne sunansa al'azhari da dukkan multafa al'azhari wataƙila zai baka babban tsakanin wannan da wannan ɗin ibnu kutama ɓangaren da yawan littafansa yana da wannan abu ne so wannan shi kansa wannan abu da muke kantawa mashiga yana littafansa ibnu kutaiba ina ganin zamu gyara sabon timetable na majalisar mu na safe akwai su tafiya da zamu dan cire su ba wai dan bai kamata mu yi su ba shi inda za mu iya yin su inda an samu waɗannan asasiya ɗin sosai to in muka yi su mun zage maka hanya ne to amma tun da yanzu babu su za mu kawo wasu irin wa'annan asasiya sai mun gaba sai mu ɗauko an ta mu dawo da su to idan muka shiga sai a daɗe kuma ba a ba fahimta ba ta bayani wani kuma sanadiyan ba zai fahimta ba kenan insha Allah banda wannan da na hawa akwai wanda za mu sa zan sa na na wani malami dan kasan Saudiya wani professor yana da wani wanda ya dan karimi shi ma bai kai wannan girma ba na ganin sha Allah za mu sashi a ranar na haushi ba sai mu kara insha Allah akwai tambaya ko ko ko shikenan ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ارزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فسألنا يا رب كاتم الخير لا تقبل لك الشر لا يبقى تقول زكاتم لا يقول زكاتم الله تعالى يتبتر من زمن لا فيه الله تعالى يتبتر من زمن لا فيه wannan ta'addanci da muke gani Allah ta'ala ya kare mu an ce abu ya fara can taranci da wannan ba ni ba na ganin ina ganin wato duk wannan ya fata al'umma ta fahimci kanta ai ba cewa ce wai ka'ida me yasa yanzu yanzu na gani wajen aiki na can daji nake shiga can wani daji ne nake shiga to amma me yasa nake jin cewa zan bar iyalai na nan so ina jin cewa al'umma tsaro ne gare ta al'umma tsaro ne da ma kuna jin ana gaba da cewa kuna cewa umar kan kashe ni kuma ku kuma ku tsaya sai wani fargan jaji sai bayan abin ya faru ku kuna hawa saman benin mutane kuma an ce da aka zo inda na ji sun suna faɗi an ce da aka zo an ga ɗaya daga cinsa yana da ya da ƙasa da ya ga alamun shi shi mijin nasa ya zo sai ya da ko kun zagaye ba san wai ta inda ya fita ba haba mala'ika ne shi ko azumi ne ai ba shi ba ce da al'umma ya zama haka ba shi ba ce al'umma ta zama haka duk da akwai wasu bayanai da ba su fito ba game da matsalar kamun alama ta san ta san shi wanda ibu ya hada su ko wani abu amma da abin da muke nake magana ya al'umma ta zama tsoli ce haka na sha a wurin nan ina yin wa'azi a sauran wurare ina cewa yanzu nan muka ce muka ce yaran nan ba zuwa daga sai da fa a zo nan fa a zo a ga mun cewa ga su nan ga su nan ga su nan ga su nan da ƙarshen waya kowa ta ce abin nan muna nan muna gefe za mu ga suna wucewa babu taba shiga gidan nan ba ba su ba ta shiga gidan sakin dutse suna shiga ko kwana da kai bayan rana a cikin sa akwai wanda waya za a yi za a yi in- in- in cikin mafiyanka ka koma sai an fito da fito da kai suna tsoro amma misali a gaban filazofin su ɓaɓɓalla nan fa su shiga nan su talatin hamsin sittin in- in in kayan laye ne ba mai cewa in kayan laye ne aka ce da in ko ɗauka kowa ya zama nashi gashin su gashi nan garke ce garke ne ya balle kowa ya kama ya zama nashi da da ba kai bai zo wurinka ba kai da kake nan gurin da ka- ka- ƙarshen waya akwai lokacin da ɗaliba a nan suka samu ka haɗa sallah ko akwai lokacin suka samu ka haɗa sallah a nan duk al'umma su zama tsoraciya ai abu ya wannan ya kana mu shauki kanmu so an yi magana an yi magana an yi magana sai kuma iyaye ana magana kuma kowa ya rage jin wani takaici ga wai gudan gida da ba za a zara kuma na kai ɗanka ba yara ne kayana fa yara ne kayana yaro karami ya riga ya saba kisa kisa kisa babu ala babu rahama babu jin kai ya yanka mutum kawai sashi a rijiya saboda Allah ko kuma yanzu al'umma ko kuna ina aka kai babu da wani sha biyu sha biyu mata mata ba su ɗaukan samari ne ba su ɗaukan kiraye su su kwakwaɓa kansu ko ma ta za a yi da a yi amma za a ce wai wai har sun gama wannan aikin ko sun sha duka kadara sun kulle a rasa za a haura amma a ce kuma duk sun sha haba mala kuma an ce a lokacin an musu kawanya an zagaye su kuma amma wai an gaya an gaya aka yi suka yi duk ma- masu gidan duk su ma ta shafe su ya aka suka fita in ko sa cikin to a ji a ɗauko su kowane ne shi a ɗauko shi ai ko ɓacewa ke sai an ja nemo shi balle ba wani ɓacewa shekantaka ne kawai da yara Abu- wannan abubuwan ya kamata a kula kwarai da gaske ni na rasa ya zan yi in harnaka mutane akan wannan inda duk abin da zaka sai dai kan sai dai magana kai ba ka da wani cin ba'alinka ba yanda za a ce wa yaro yara suna hana mutane wa- wa- wa- wa- uzuri bayan duk kunin ninka su kowace kowace anguwa ba an fasan shi ɗan yaran nan an fasan shi yaran nan masu masu hana mutane zaman la- an san su an san gidansu so da an yi maka wani kwace in kana in kana in kana mutunci da wani ɗaya daga cikin su kana waya zai ce maka wasu waye suka ubri shi a hanya kaza kawo mushi wayan shi wato fa zai kawo maka ya san an san waye shi haba wala ni ba sani ba sai ni ni daga can wa- can can wata jaha ma ne aka gaya mu aka bugo waya
Baba da kare kare ba sani. Kana hada mutane yanzu ga cin sugar da zaka ga.
Sau- saboda haka ni ba na ganin ni ba na ganin wannan wa- wa- hukuma ba wani abu hukuma da take jin haushin titin za ta zo su maka salafi za su baka sun yi za ka tsaya kana wani jiran su kace wasu maka kawo muku abin nan in ba yanda in daga sai ne labarin ke zuwa mana an ce su wa'annan masu tsaron wannan masu ma- ma- ma- masu caji ofis ɗin nasu nasu wat an ce an ce da su an kawo yan sanda wurin in an kawo yan sanda kaga an kawo abokansu su yan suwatan ana fito wurinsu kuma da sun fara aikin sosai ko ni na fadi da rabi da dare na fita ko na sani suna aikin duk wanda yake sun tambaye shi mota ta wuce sun tambaye ta a gaba na ya wanka ma wani yaro wa- wani mas- mai mota zagi to da yaro zai wuce bai bai abin nan ba ya tsaya nan da nan amma kawai yanzu kaga kawai mutum ya zai ci ya- kawai ya kashe kawai kamar ya kashe ɗansa ya kwanta abinsa ba an ce wani yan siyasa ne ai waye waye wani abu ne a jikin su ko ne ba ko ma me ya a cikin gida ba ba daji akai ba a unguwa taranci ni taranci na taɓa zama taranci na taɓa zama ni magana ta sun sha bi dubu nan bai taso ba bai taso ba in za jama'a za su zama kansu kiyamun lai su kansu kiyamun lai kawai ba da yanda za a yi kawai wasu yara kawai sana musu sana musu sana musu gumi kawai doka ce za a zo a ɗauka kawai sai ka duk wanda ya samu dama wannan duk a a- a isar da wannan sakonni ba ruwanka da wani magana. a wannan ita ce asalin gyaran kace kace kenan a ɗauki mataki kawai
A kan- kowa ya kara unguwarsa. ko ɗannan ukun ku ya kawo in har naku wancan ukun ku har naku in wani abu ya faru a ungun sai mu je mu yi dalili ku saka shi kuka yi in abu ya fi karfin ku kira mu sai mu zo mu tare da ni shi kenan amma kaga duk ba za mu yi ba kowa da haushin kowa saboda Allah Abu- abu abu yana da yawa Abu- abu- abin ya yi yawa gaskiya Allah ya kare Allah ya ji kansu Allah ta'ala ya ya mana maganin abu da ya dame mu ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقول لنا بعد ذلك نحمل بك انك العبد اللهم احسن اجرنا في الملك لها واجرنا من خزي عذاب الاخره سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين